الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دار الأربعاء عشرين وتم محرم shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya idan ba manta ba muna cikin kitabu fadailin sahaba inda muka tsaya darasi na ɗari biyu da talatin da takwas za mu tashi darasi na ɗari biyu da talatin da tara shafi mai lamba ta ɗari hudu da sittin da biyar za mu tashi babu min fada'i da abdullahi ibn mas'ud wa ummi radiyallahu anhuma babin da zai bayani akan falala abdullahi ibn mas'ud shi da mahaifiyarsa hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da tasa'in da bakwai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haɗa zamana a wannan masallaci mai albarka na Hudayfa bin Yaman radiyallahu ta'ala anhuma malaiki babun wannan babi ne min fadail Abdullahi bin Mas'ud wanda zai bayani dangane da wani abu daga cikin fadalar Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya tsara masa yadda wa ummihi da mahaifiyarsa mali yace al-hadithu al wa khamsu biha wa sab'a wa tis'un hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da tasa'in da bakwai ana bi musa al-ash'ari radiyallahu an an karɓo daga abin musa al-ash'ari Allah ya ƙara masa yadda shine abdullahi bin qais قال يمشي قدمت انا واخي من اليمن دين دان uwana mun zo daga Yaman kuma kasna hinan sai muka zauna dan wani lokaci ma nura illa anna Abdullah bin Mas'ud رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم dan zamanan da muka yi ce ba abin da muke gani face kasancewar Abdullahi dan Mas'ud dan gidan Annabi saboda yawan mai lima na ramin dukuli saboda yawan shiga gidan Annabi da suka gaina yi wa dukuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam da yadda mahaifiyar Abdullahi dan Mas'ud take yawan shiga gida da mahaifiya da da suna yawan shiga yace dan zaman da muka yi ta Abdullahi bin kai yace sai muka dauka ahlul bayti ne yan gidan ne saboda yadda muke ganin shige da kusansu Abdullahi da Mas'ud kamar da aka sani shi ne sahibul wisadati wannan shi ke kulawa da annabi kulu wannan ce ba kasan da ake ajiyewa kasa shi ne mai kula da shi da kuma takalmin da annabi yake sawa da buta wannan duk aikin sa ne eh kaga ko wannan kuma aikin nan cikin gida ne kwarai da gaske kaga wannan aiki ne mai wato mai girma to ayyukan da shi za wata rana alkama yake cewa na je sha in ji alkama yana cikin manyan ɗaliban ibn mas'ud yace sai ne sallah raka'a biyu ta nafila sai ne ce Allahumma yassirni jalisan salihan Allah zan isarka ka azurta ni da abokin zama na kwarai ka san duk inda mutum zai je duk inda mutum zai je yayi tafiya za ka ga manya su ne ma addu'a to Allah ya haɗa ka da abokai na gari saboda kai rajin sa'a duk irin kyan gurin da zaka je baka samu abokai na kwarai ba kana cikin matsala tun daga abun hawa wani za a fara faɗa da shi tun daga abun hawa daga nan za ka tafi Kaduna za ka tafi Lagos ko Abuja ko wani guri mai nisa wallahi wani rashin sa'a da zai zai fara cin karo da makoci mara kirki a ta bugawa kuma shi ne mai da gaskiya to kaga ka hadu da jarrabawa kenan sannan wani ana zuwa inda za a sauka gidan da za a sauka shi ma idan hotel ne kaga bai da ikon kama ɗaki shi kaɗai misali an sauke su su biyu ko uku nan ma ya haɗu da cewa in mutum zai tafi umara ko hajji sai ka ji ana Allah ya haɗa ka da mutanen kirki ba za ka gane fa'idar ba sai ka ji daga lokacin da za a je wani a cikin ɗakin da kuke ko hotel ɗin da kuke wani zai fito da ɗabi'unsa gaba ɗaya dama Abdullahi dan sai da Umar yana cewa ba a gane ɗabi'un mutum sai yayi tafiya a nan za ka gane waye mutum a masallaci kawai ba za ka fahimci waye ba sai ran da kuka yi tafiya kawai za a samu wani rigimin ne ta ɗabi'u marasa kyau kuma wata kila shi ne bai don akwai wanda sai dare ya yi sai ya samu waya sai kure ku bolin wai wani abu yake ji sai kuma maybe ƙara tana hana ka wani kaga ya haɗu da matsala ko kuma irin masu shiga bayi ne in yi shiga ban ɗaki ba ta ko fuloshin baya kuma tare kudu in abubuwa ne daban-daban kuma wani kai magana ya zama matsala to kaga Allah ya hada ka da rufuka amina kuwa za ga kowa kokari yake rabu da dan uwansa lafiya ya ga yayi zama da kiti to shi ne yake to Allah ya hada da abokin zama na kwarai yace sai na je gurin wasu mutane na zauna a kusa da su yace ina zaune sai ga wanda cido da ya zo sai zauna a kusa da ni in ji alƙawa yace sai na ce wannan kuma waye wannan dattijan sai aka ce ma wannan shine Abu Darda Abu Darda ne sai na ce inni da'awtu Allah an yuyassira li jalisan salihan fa yassara li yace na roki Allah ba da hukun sarki ya hore mu abokin zama na kwarai kuma Allah ya hore mu kai sai ce da shi kai daga ina kake da yake ni daga kofa ne shi an abu da da da shi da sai ce da shi daga ina kake kai sai ce ni mutumin kofa ne sai ce a ba ku ne a wato shugaban ku ba shi ne Abdullahi dan Mas'ud ba ko kuma eh ba shi ne shugaban ku ba ibnu umma abdin yace ne sahibun na alai wanda yake kulawa da annabi takalmansa da kuma filansa da buta yace eh shi ne yace ka ce kure waɗanda Allah ya hore wa zama da wanda Allah ya tsare shi dan daga gare shi yace ta harshen annabi annabi annabi alaihi salatu wassalam yace a kai ba ku ne wanda ma sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cikin ku ba yake yin shi ne sai yake da shi kai bai kira wa abdullahi a wallahi da ya gisha abdullahi dan masudi ya yake karanta muku wallahi da ya gisha sai karanta ya ce wallahi da ya gisha wannan hari za ta jalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa sai abdullahi ya ce na rantsi da Allah yadda ka ji haka ni ma haka annabi ya koya yadda ka biya dinnan ya karanta wa suratul layl yace kuma na saurara ne wato daga bakin annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda annabi ya yabi ya koda kira'ar ibn mas'ud yace to ni ma daga bakin sa naji shi sa na gidi da kabiya iri ɗaya ne da yadda annabi ya koya to shi ne ibn mas'ud a takaice me za mu koya karkashin hadisi man qabatu li abdullahi ibn mas'ud wa hiya mulawazamatuhu lin nabi matsayin Abdullahi dan Mas'ud saboda me lazimtar annabi da yi na biyu kana bin mas'udin min alamin sahaba bi kitabillah Abdullahi dan Mas'ud duk cikin sahaba annabi ya fi kowa sanin Qur'ani na uku khadama bin Mas'ud Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn Mas'ud yayi wa annabi hidima na hudu bari a ibn Mas'ud fi qira'atul Qur'an ibn Mas'ud ya kware wajen karatu alqur'ani shi sa annabi ne ta zo salam ya umarci sahabbai da su koya a gurin sa kamar yadda zamu ji hadisi nan gaba hadisi na gaba mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da casa'in da takwas ana abdullahi bin mas'udin an karɓo da abdullahi bin mas'udin da kansa yace kadaba yayi hudu ba fa kana bi ce wallahi na rantsi da Allah laqad ahadtu min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi da'an wa sab'ina sura baki da baki na karba daga bakin annabi alaihi salatu wasallam sura ɗai ɗai ɗai guda saba'in da wani abu annabi ya koyar cikin sura ɗari da sha hudu sura ɗai ɗai ɗai zai da annabi ya koya masa saba'in da wani abu baki da baki kaga wasu surorin da yawa wasu sabon gurin wasu suka ji amma shi baki da baki ya ji daga annabi sura saba'in da wani abu amin mutum wallahi yace na rantsi da Allah laqad alima ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam anni min alani bi kitabillah yace sabon annabi ma sun san ni na fi kowa sanin littafin Allah sun san wa ma ana bi khairin amma ku sani ba ni na fi su alheri ba ba ni ne wani fi su falala ba ya hayya hayya قال شقيق شقيق راوي الحديث wanda ya ruwaya hadisin yake fajalastu fil hilak yace na zauna a halqa asma'u ma yaqulun in ji abin da mutane za su faɗa tun daga ibnu mas'ud ya faɗi wannan kalmar ai ka ga wani lokacin bayan kai ko da bisin shugaba ne za ka ana dan dan yin kasa kasa da magana ana ko wannan magana ta da gyara ko kaza irin yace ya zauna ya ji ko za a faɗi wani abu yace fa ma ta mai turaddan ya kulu ga yarda ne yace wallahi ban duk wanda ya mara ji ba kowa ya yarda duk wanda ya faɗa hulwaye akan mun yace kowa ya yarda da abin da ibnu mas'ud ya faɗa kaga al ijma'u sukuti kenan yawa sun yi ijma'i cewa sun gamsu me za mu koya ga kan hadisi man qabatu li abdullahi bin mas'ud wa hiya mulazamatuhu lin nabi irin wannan matsayin ibn mas'ud saboda lazimtar annabi da yi na biyu jawazu fikr insan nafsahu bil fadila wal ilmi wa nahwihi lil haja mutum yayi bayanin falalar da yake da ita in bukata ta kama kada mutum kullum ya zo ya koda kansa ai ne bai kaza a akwai gurin da mutum ya je ga za a wulakanta shi to zai bayani kaga ba ta jima ma kowa sai an boko sai kace suna na da kawani bare kuwa suna na da kaga ya mutu ɗaya daga cikin limaman mu muna wata dan yana gaya mana yace akwai ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin gwamnoni ni ba mu juma'a ɗaya daga cikin tsofaffin gwamnoni ya ce ya zo wani taro a jami'a da ya zo ya ce saboda ya ganci da hai'a da musulunci ga ki otazu ya ce wallahi da ya zo wani irin irin da za a kai da ina irin hakan nan da ake haka yi masa ba ma za a kai da haka haka yi masa ce saboda haka aka gaita ya wulakanci amma duk sauran da ya ga yan boko ne an gaisuwa sosai na manya sai da bc ya zo sai yake bc kuma ya zo a makare yana zuwa sai yake gabatar da mutane sai ta yi wannan profesa wani kenan ya ta profesa ya je rikko shi shi da wani imamun da bai yarda cewa mutumin Allah bane bai yarda cewa abu yana da martaba ba sai da yi duwar profesa ya koma ya rike shi ya koma kuma yi masa wani bayani kaza kaza da bakin da yake gaya mana wallahi su kaga wannan ba karamin kuskure ba ne a ce ba mutum ba gaba ɗaya ba gaba ɗaya na gaya wani ina gaya wasu ina zaburar da su wajen haddasa ta alkur'ani na ce gaba ɗaya digiri kakafin ka ga shekara ta ɗaya har hudu bai kai zuwa gidan ba na rantsewa da Allah ka tattara handa a wuce gaba ɗaya ka kai zuwa ce Allah bai kai ba bai kai zuwa gidan ba to amma sai ka wulakanta wanda Allah ya karama ba daidai bane daidai bane kuma kin sa lokacin da kai ma Allah ya ma wannan baiwa ka wulakanta kanka to ka raina Allah ka raina shi to sai yake cewa na biyu na uku kai alhazu ala rila fi talabi ilmi kwadaitarwa wajen tafiya don neman ilimi za a ce ma sahabi saboda hadisi daya ya tashi oke hirsu sahabati ala tatabbu'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'alimi min maqali wadannan sahabbai wajen wato bibiyar ilimi da kuma wato koyo daga wanda zai faɗi ilimi da aiki da abin da suka koya hadisi na gaba na Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qal wallahi alladhi la ilaha ghayru Abdullahi bin Mas'ud na yace na rantsi da ubangijin da ba wanda ya tantance wa ka wuce shi yace ma unzila suratan min kitabillah ba taba saukar da wata sura daga littafin Allah ba illa wa ana a'lamu ba ce na santa in je bin Mas'ud duk wata sura da Allah ya sauka yace duk na san yace yace ina sani wa aina unzila kuma na san ina ta sauka amma malam tadabburi kenan lamba ta daya abala ya tadabbaruna alquran wannan sune lamba ta daya wala unzila aya min kitabillah illa wa ana a'lamu yace ba wata aya da ta sauka a littafin Allah ba ce na san wato na san wannan ayar kuma na san fi ma unzila akan me ta sauka أسباب النزول كده ولو أعلم أحدا أعلم مني يكي دا راتن وني wanda ya fi ni sanin bi kitabillah ya fi ni sanin littafin Allah yake yuballighu al-ibul kuma rakubi zai iya kaiwa gurin yake la rakibtu ilayhi yake ya rantsi da Allah da rahu rakubi na ji na koyo abin da yake ko aya ɗaya ce mutum zai tafi daga Madina har Misra akan hadisi ɗaya tun daga Madina har Misra to shi ne yake ne za mu koya na ɗaya ce aka ilmi abdullahi bin mas'ud fadin ilmi ibn mas'ud na biyu jawazu zikri al-insani nafsuhu bil fadilati wal ilmi wa nahwihi lil haja halatin ambatan wato mutum yayi bayanin falalar da Allah ya masa ta ilimi da makamancin haka idan bukata ta kama kamar misalin da na yi na uku alhatu ala rihlati fi talabi ilmi an kwaɗaitar mutum ya yi takakkiya da tafi neman ilimi. Ka san cewa yanzu ne saboda ilimin ya yi arha mutum zai zai ci ya ba gada ba ba ma hadisi ne ba ma su magabata an ka karanta al-ihla fi talabi ilmi na Imam al-Baghdadi dan karamin littafi ne ka ga yadda malamai suka rika yin balaguro mutum zai ji labarin wani ya san hadisi eh da bai san shi ba a tana wallahi da yaji akan hadisi dai zai takakke kuma ba jirgi za a ba raƙumi ne za a yi tafiyar watanni in ya je koyo hadisin ya dawo shikenan Now. labari ya ce ba cewa akwai wane a gari kaza wane a gari kaza ya san yana nan lokacin da aka yi kaza to saboda haka wani ya ba da wannan labarin sai ya dauke yi takakkiya ya ce ko kuma wani ya zo ana magana ya ce na ji magana kaza a gurin wani shi a ina yake ce a gari kaza lokacin da na yi bazo dan ya tasabbuti zai tashi ya tafi hadin shi an ban taba ji wani na zauna da annabi alaihi salatu wasalam ban taba jin kaza ba an ce kai ka ji ragowar ta bai ke yace in na ji zai ba shi sanadi sannan ya dawo aka ce an abdullahi bin amr radiyallahu an an masruq abdullahi da amr da daga masruq kana yake zikira an abdullahi inda abdullahi bin amr an ambaci Abdullahi dan Mas'ud a gaban Abdullahi dan Amr dan As fa qala bi ji za ka rajul yace a wannan mutum ne da la azalu uhibbuhu ba zan gushe ba ina kaunarsa ba da ma sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bayan na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ittaqri'ul qur'ana min arba'a ai utlubul qur'ana min arba'a ku koyo qur'anin ku gurin mutum hudu min abdullahi bin mas'ud fa bada abiyi annabi ya fara fadarsa wa tali maula abi hudayfa wa ubay bin ka'ab wa mu'ad bin jabal annabi yace ku koyo qur'anin ku gurin wayannan mutanen abdullahi dan mas'ud wanda shine muka yi bayanin sa yanzu abdullahi dan mas'ud wasari maula abi hudayfa yana cikin manya manyan wato mutanen sahabbai mutanen farisa uwar gidansa ita ce matar abu hudayfa din saboda haka abu hudayfa sai yi taban dide ya yi taban ninsa to shi sa ake lissafa shi cikin kuma ana lissafa shi cikin almuhajirun sannan shi ne liman a kuba shi aka kafa wanda ya zama masallacin kuba to ana aka tashi ya zama limani eh kuma lokacin da ya dawo marana amma shi ne liman kafin annabi ya tun kafin annabi ya zo madina kenan ya je yakin badar an kaje shi a yakin yamama a matsayin shahidi shi da ubangidansa abu hudaifa ne a shekara ta goma sha biyu bayan hijira shi kuma ya je ubayi bin ka'ab ibn qais al-ansari al-khazraj shi kuma ya je al-aqaba tsariya ya yi annabi mubaya a can ya je bada shi ma shi ne farkon wanda ya fara yi wa annabi alaihi salatu wasalam rubutu annabi ya ce rubuta shi ya fara rubutu kuma lokacin da ya zo madina ko kuma Ubay bin Ka'ab ya rasu a ƙarshen rayuwar sai na Umar shekara ta 22 bayan hijira shine zancen da ya fi kwari sai na uku Mu'adh bin Jabal din shi kuma Ibn Awr bin Awf al-Ansari al-Khazraji ana cewa Abu Abdurrahman al-Madani shine al-kunyar sa babban mutum ne shine masanin wato halal da haram wanda annabi ya makirari da wannan abu idan an tsini yin sulka wani kaulani yana ba da sifar da yake mutum ne fari mai farar fuska idan ka gan kuma mai wufiriya sannan idansa kamar ya sa kwalli shi ma haka idan sai ka bin malik yake cewa matashi ne kyakkyawa yana cikin matasa waɗanda suke kyawawa da Allah ya ba su kyau duk haƙoƙin da annabi ya yi zamanin sa da shi aka yi ya rasu kuma a shekara ta goma sha takwas bayan hijira to shine su ne wayannan bayan Allah me za mu koya na daya kirafi bin mas'udin um, wato an yi bayani cewa a koyi ko kuma ƙwarewar Allah da mas'ud wajen karatu da sauran mutane guda uku na biyu alhasu ala hafizil qur'an min al arba'atil mazkurin an kwadaitar da mutane su koyo qur'anin su daga wayannan mutanen guda hudu wannan shi ne ibn Mas'ud radiyallahu anhu babu me fada'il Ubay bin Ka'ab to zai ɗebi wa'annan da aka lissafo ma a hadisi kuma ya ƙara falala Ubay dan Ka'ab wa jama'atin min al-ansar da kuma wata jama'a cikin mutanen Madina hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari shida da ɗaya an Anas bin Malik radiyallahu anhu qal Anas bin Malik yace jama'a al-Qur'an ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a to kaga nan rabbi ne kun san mutum yana bibiyar karatu zai ga ko wanda suka karya da cewa ai zamanin annabi ba mutum ɗaya ne ya dace alqur'ani to ga wata ga wata ga wani rabbi ne aka ce wanda suka haddace alqur'ani zamanin annabi mutum hudu ne lokacin da aka yi wannan magana kulluhum min al-ansar dukkanin su yan madina na ɗaya ubayy bin ka'ab wa mu'adh bin jabal wa abu zaidi kun ga yanzu an ƙara akan ruwayar da ta kawo mutum hudun nan wa zaid bin sabit an karo wani kaga ka iya cewa shida in kai jam'ul em turu na hadisan shine zaka tara a ce ma adadin su ya kai kaza akwai malaman da sun ware ta cikin kitabun su na ulumul qur'an za ka adadin su su goma sha kaza zamanin annabi sun haddace alqur'ani dukan wataƙila wani kayo ya ce waye abu zai din na kaga iya alkunya aka kawo abu zai shine sa'ad bin ubaydi bin nu'man al-awd sunan sa kenan sa'ad bin nu'man bin ubaydi bin nu'man al-awdi shi ma dan badar an fi ganin al-badari shi ma ake kiransa sannan kuma wato ana yin makirari da wato makaranci ana gaya mar wannan a yakin kadisiya zaman sai da umar kenan aka yi masa shahada shekara ta goma sha biyar farkon kalibancin sai da umar zaid bin sabit kuma da ma shi mun saba da shi ibn zahaq al-ansari min bani najjar yana cikin wato kawunan annabi alaihi salatu wassalam a madina maraya ne lokacin da wato annabi alaihi salatu wasalam ya dawo madina ya kuma musulunta shi da iyalinsa sai Allah ya musu albarka da addu'a annabi alaihi salatu wasalam ya ne cikin mahaddata alqur'ani kamar yadda muka ji sai da wakar ya dora mar aikin hada alqur'ani sannan ya rasu a shekara ta 45 bayan hijira zamanin sayyidina muawiya lokacin da abu hurairah lokacin da ya rasu abu wure ne ce mata da yamu ibru hadhihi al-umma malamin al'ummar nan ya mutu yau haka yake malamin wannan al'ummar ya rasu yau din nan yace wa la'alla Allah ya ja'ala bi ibn Abbas minhu khalafa wata ila Allah ya sa Abdullahi da Abbas zai zama aliban sa shi bai sa kansa ba wata ila Allah ya taimake mu ibn Abbas ya zama haliban Zaid bin Thabit to me za mu koya karkashin wannan hadisin na ɗaya isbatu anna man min as-sahabati kiram man jama'a al-qur'ani khilafan liman yanfi zalika yace tabbatar da cewa lalle cikin sahabbai masu girma akwai wanda suka haddace al-qur'ani sabanin masu korewa na biyu fadilatun zahira lil ansar falala ta karara ga mutanen madina na uku tazkiyatu li haula in arba'a min as-sahabati kiram yadda annabi ya bada tazkiya ga wayannan sahabban masu girma hadisi ne lamba ta dubu ɗaya ɗari shida da biyu an ana bin malik radiyallahu anhu qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam li ubayy ana tsammani yace annabi yace ubayy dan ka inna allaha amarani an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru ya hayya kai yace Allah ya umarce ni da in karanta ma suran nan ta lam yakun alladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin munfakin hatta ta'tiyahum albayyina ya umarce ni malan ka ce me yasa aka faɗo ambaci wannan sura saboda ta kunshi gaderi ya ce amma tana da falala da yawa na farko kaga tana bayani akan ikhlasi shine na farko وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين sannan ta yi bayanin annabawa da littattafan ta yi bayanin kuma rabe-raben mutane na ahlul kitab da mushrikai in ka lura aya ce da take kunshe da tauhidi dan sa sai Allah ya ce a biya wa annabi ya biya ba ya biya wa ibnu mas'ud barka ne yake إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين تاليك وسماني ألا يفعل سنانا يتي أبي يا هيا كي قال نعم النبي يتي فريقوا فبكات يبدي لكوكاته لبنا dan Allah yanzu ko ko ciyaman din lokal gwamnatin ka nan kawai yayi ma tek bayan ya gaba ya ce ni ne ciyawa mai girmawa da kaza kaza ai har nuna abokan da zaka yi kun ga ciyawa ne yawa ne ko ballanta na ya shiga gidan rediyo yana bayani ya faɗi sunanka wannan rikodin sun koyi shi zaka yi a wayarka ai karamci ne karshen karamci kenan akwai abubuwan da da yawa a mutane ma mutum zai ma ka rika jin cewa wannan ya gama girma ba na taɓa ba wasu daga cikin malaman islamiyyar mu misali akwai wani bawan Allah da har yanzu ina ganin wato girman sa da yawa na ce bari ba ku misali abubuwa kusan uku ya mun na rike na farko wata rana mahaifiyar da tara babban mutum ne a tajiri ne kuma sosai babban mutum ne saboda haka sai mun waya yake babar su tara su ya faɗi lokaci da za a yi janaza saboda haka sai na tafi ina ba islamiya sai na fice rana asabar ko lahadi sai na tafi can a cikin gari ne a fage saboda haka an cika saboda mutum ne kariri an cika a gurin nan lokaci yayi an ce karfe tara za a yi sallah saura minti duk ga manyan malaman nan ka san yadda suke da alkin ba da yawa an cika an zo kawai ya fito saura minti ɗaya biyu sai na jera ina ma na fito manyan malamai ba kuma dogon riga ce ba wata babbar riga ce gida kawai dogon riga ce yana ta ana ta hanga saboda ga wasu duk sun mutu gaba su suke zo su sallah wallahi ya rika kwallon sai da aka nemo nace ina dan bayan to yace kai za ka yi masa sallah wannan takyini ne an fahimta da kyau ko mutum duk wanda ya ba wannan to ya karam mahaifiyarsa ta mutu ga ke wannan malamai a gurin kafin wannan kafin wannan wata rana wani wata yin sidar sai na je gaisuwa saboda haka ya tafi raka wasu to yace yana zuwa sai na tsaya a da benci a gurin ina zama a benci a je wajen a zaune ki a wannan benci wasu yan kore kawai sai suka fara malam kashi kawai kashi shi kuma ya dawo yana dawowa yana zuwa daidai wannan gabar sai na miƙe ni ban san ma ya zo ba ina tashi shi kuma wanda ya nemi magana ya ya gari a shi yana zuwa sai ya hauka wai sasa ka san waye wannan malamin mu ne fa ya rika faɗa yace malami zaman ka ya koma kasa ya zauna yan kore suka yi tsuru tsuru suna kallo takrimi ne wannan to irin wannan abubuwan da ya kore yake irin wannan ne annabi alaihi salatu wasalam ya je wucewa ta wani kauye yana neman ruwa tsohuwa ta bashi duk ran da za a tafi yaki ce ce kar ku taba garba saboda ita kawai idan kun ta akramta al-karima malaktu wa in kunta akramta la'ima tamarrada to shi ne karamci tuhabban lajra'ati min fawqi sab'i samawat yawwa Allah ya ambaci sunanka ni wannan na ka mantawa kuma ina kuma a ce Allah ya ambaci sunan mutum daga saman al'arshi saman al'arshi yace Allah ya kirawo ne yace ubayyu yace eh sai bace da kuka ƙarshen karamci ne wannan to malam yace mana yace abin da zamu koya karkashin hadisin na ɗaya jawazul bukai ne tsoro ya halatta mutum ya kuka yayin farin ciki abin farin ciki ya zo ya halatta kai kuka wal farai fi mimma yubashiru bihi insa wa yu'tihi min ma'ali al-umur dangane da abin da zai dada dama na albishir a kai kuka akan wannan shi ma godiya ce kukan daɗi kenan da bawo yake cewa na biyu fadl ubayy bin ka'ab falalar ubayu dan ka'ab radiyallahu ta'ala an bi zikrillahi ta'ala lahu wa nasahu alayhi yadda Allah ya ambace ya kama sunansa karara ko da yana Abubakar ta taba jin sunansa a Qur'ani karara shi sa wani yake cewa zai ji yana tabbaci ba duk da cewa wani labari aka bayar shi ma sunansa ne kada kadai sai na Abubakar kare dai a wasu kwatance sai iskalin da iskalin da sahibi la ta hazan inna allaha ma'ana amma ji wannan falan ma qaza zaidun منها رحلا زوجناها na uku majru'iyyat tawazu fi akhdh al-insan al-ilm min ahli ya halatta kai tawazu yayin da zaka karbi ilimi gurin ma'abuta ilimi ka kankan da kai na hudu ittibabu arad al-qur'an al-karim ala hubbabi al-bari'in fihi an zo wato ka je ka koyo al-qur'ani gurin waɗanda Allah ya hore wa al-qur'ani shi Qur'ani da yadda ka iya rubutun larabci in kai masa karan tsaye sai ya nuna sai ya nuna ka yau na biyar hasul lissahabatil kiram ala al-akhdh min ubay bin ka'ab yadda sahabbai suke da kwaɗayi na cewa bari su koyo Qur'ani gurin ubay bin ka'ab wannan shine ubay bin ka'ab Allah ya ba mu albarka babu min fada'il sa'd bin mu'az yana daga falalar sa'd bin mu'az radiyallahu anhu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da uku an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu jabir bin abdullahi Allah kara masa yadda su bi shi da mahaifinsa yace sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul da kaina na ji annabi yana cewa ihtazza al-arshu li mawt sa'd bin mu'az al-arshi ta girgiza saboda mutuwar sa'd bin mu'az shine malamin ke tattaunawa kamar yaya a ma'anarsa yake ko kuma wani abu ake nufi da girgizawa al'adu me ake nufi da wannan to malamai kamar yadda suke kawowa wajen tawilin wannan wasu daga cikin malamai suke yana nan akan zahirinsa wakali hadisin yadda ya zo in tarza kawai in tarza yawwa ba a bukatar tawili eh wannan motsi ya yi ta haruki farahar bi qulubi ruhi ta'al bil ba'd tunda ka dan aka dauki ran mu'mini ai an ji da shi al'aiki yawa to ita kanta ran ji da ta yi girgiza saboda murna da kawo ran ta'al bil mu'az wasu ma da suka ce gobe ta aiki yake me dalilin suka ce saboda saboda ba iya wannan Allah da ya ba da shi bayani cikin suratul baqara makara sai ko bakara sun makatat qulubukum min ba'di zalika وهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل أما تعملون ألا أنا بعد الأبار بني إسرائيل ثم قتت قلوبكم زنزوت يكتكي كشي من بعد ذلك باين دي أولى أنكم مسلمون kun ga abubuwa iri iri abinci daga aljanna amma da rashin mutunci ko ce ya yi ko yanzu gurji kuke so ku ba kwa so gurji kuke so me za a ta ba ku yan kila da madi kullum waje wani a raina ku aka turo girgije ana rana tana bin ku amma kuka ce ku kullum ha ba a kyale ku ya rana ku abubuwa iri iri to da Allah yake sai zuciyar ku take kashi fa hiya kal hijarati zuciyar ku ta koma kamar dutse au ashaddu aiwa ashaddu kazwa ta bu dutse ma ke kashewa me dalili da Allah yake wa inna min al hijarati lama yashaqu fa yakhruju min hulma domin a zuwa zuwa ko wanda saboda tsoron Allah ne yake tsagewa ruwa ya tsabulbulowa lama yatafajjaru minhu al anhar akwai wanda ruwa wato yake kulkulowa daga ciki akwai wanda kuma malama yake kakku fa yakhruju minhu ma shi kuma tsatsagewa yake ruwan ya fito wa inna min alama ya habidu min khashiyatillah daga cikin sa akwai wanda kuma za ka yana zagonyewa saboda tsoron Allah kaga wannan shi ma ai abubuwa ne jimada kuma ga shi nan kuru kuru sun yi a fili dutse ya tsage ko yawwa sannan dalili na uku dalili na uku shine lokacin da annabi ya barku tittiran nan da yake hawa aka yi mara kuɗi aka yi mara mumbari wata mata ta ji da kai haka ake in ka jiyo da matsala ba ma sai an yi roƙo ba a masallaci ko wajen karatu sai ka ya fi lada kafin a roƙa matan da ta biyo da wato tana biyo hudubar annabi alaihi salatu wasalam ta ce lalle ya kamata wannan abin da yake hawa ya yi hudu ba a kai ya kamata a canja shi shine ta kirawo kafin ta ta biya shi ta ce ai annabi mun bari shine aka yi mata takala uku shi kuma wannan ku kiran da biyu da aka daina hawa kawai juma'a da aka daina hawa kawai aka biya maki da kuka kowa yana jin nijin da yana kuka sai da annabi ya rungume shi ya ba shi haƙuri shi ma wannan kaga dimajat ne ko kuma na ƙarshe na hudu cikin suratul saba da Allah yake wa laqad atayna Dawud minna fadla sai Allah ya ce ya jibalu awwi bi ma'ahu wa qayfi wa alanna lahu alhadid wannan ita shi ma dalili Allah ya ce hakika mun ba annabi Dawud falala da gare mu domin Allah ya ce ya jibalu ya ku duwatsu duk girman duwatsu awwi bi ma'ahu burka amsa masa idan abu da annabi Dawud ya ce subhanallah sai dutse ya ce subhanallah kuma za a yi ma'ahu tare da shi yayin da ya biya kuma ku biya wasai haka yanzu sun zai da suka ji suma su sai Allah ya ce wa alanna lahul hadid sannan muka lauzaza masa karfi karfin karfi idan annabi Dawud ya dauka da hannu ya lafafa shi abin da zai kamar an sa shi a wuta ya yi mintin haka yake dauka ya lallan kwata shi yana so ya tsaye shi kawai sai ya haka shi kenan ya zauna kenan ba nan kaji za a zuba a wani abu ba yana so ya lankwasa shi ya zama wannan speaker kawai haka sai ya lankwasa shi ya yi baki yadda yake so shi kenan haka wannan misalan ai sun yi yawa to shi ne abin da aka faɗa kawai ka yi imani duk abin da ya zo shi ta masu ƙaryata hadisai masu ƙaryata hadisai in sun gama za su dawo ƙaryata ayoyi bari kuwa dawo ƙaryata ayoyi sai wannan ayar kaza ya hankali zai karba wai shi ka waye ya baka lambar ya wuce a kai ne hankali da har za ka zo ka riƙa hukunci kana yin abu a gidan ku ba wanka ne sai wawa ba hukunci fita ka ba mu kuɗi har yanzu a gurin a gidan ku ma ba ku kaci ne kai da kai abu za a ce ai ba ta ka tara kai karar ka za a ce ai har yanzu wawa ne ba shi da kai wai kuma shi zai hukunci da shari'ar Allah sai fauki saba'i jama'a kawai zamani Allah ya kawo mu sai kai karo ko Allah ya tsare imanin ka yawa me za mu koya na biyu manzilar ta'akin mu'az inda Allah ta'ala girman sa a dan mu'az a wajen Allah shi ne wata tambaya da na wa kaina nake tambaya kuma Sa'ad bin Mu'adh ya rasu zamanin Annabi to shi ne yayi da shi ma yayi shi a cikin zagin sa me yayi shi ne ya mutu zamanin Annabi ma ba shi a rigingi wanda aka yi a baya ka gane karatun yawwa shi ne yayi shi ma zamanin Annabi ya rasu tun Annabi na nan ma ya rasu Annabi ya yi shi amma shi ma bai sha ba Allah ka shirye da mu na biyu da ba'ul makhluqati Allah ta'ala ma al-insan akwai wani wani abu da na saurara lati ba ne irin wannan ba na san saboda in na da musamman da tijan mu na kakanni da iyaye na masallacin nan Allah ko da ba shi ya wace ko jinin ya hau don wasu na mamaki mu muna faɗa ne abubuwan da dalili na zaura kawai na kamo jin abu na kunna wani daga cikin in ka je da yake wa Umar da Aisha da Hafsa irin ba ajiyar na ta rashin mutunci ina da shi bidiyo ne sosai rashin wani wai mamaki yake yi wai anya ko wannan kai ko mutum zai iya kama babba a ungo su ma ya gaga to wallahi ka ji ta ma kuza wanda ya rike ba ka sha mai yake kuma ba wani koyi koyi yake ina ga muku dan mutane haka ya rike yi saboda wuta a hannunsa dai Allah ka shirye da mu. To shi ne, hadisi na gaba hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari shida da hudu, an an bara bin Azib radiyallahu anhu qal. Bara da Azib Allah ya kara masa yadda ya ce uhudiyat lin nabi sallallahu alaihi wasallam hullatu hullatu hariri. An yi wa annabi kyautar kaya kai na alhariri. Mun ce hulla shine complete da riga da wando iri daya shi ne hulla shi ne wata kila daga nan ba wuce samo hula kaga an za a hula iri daya sai sai hula amma hulla a larabci shi ne complete ba kuma ba an gane ko to an yi wa annabi kyauta ta alhariri faja ala ashabu ya musuna sai ta ba annabi su karka taba alhariri ko zan shi lauji ne sai su karka tattabawa wa ya'jabuna min liliha suna mamakin laujin wannan ai kaga yanzu ma masu kinki suna cewa na ka shadda guda biyu fara na na so a bambance wacce ta fi kyau sai ke ne taba wanda ta fi laushi sai ce ta fi kyau domin kwatin ya fi yawa sai ce ma ta fi kyau so da haka sai annabi alaihi salatu wassalam yake wato sabai ke mamakin laushinta wa ya dabu da min liliya suna ma kauke suna tabawa ya dabu da min liliya suna mamakin laushin فقال فيه أتعجبون من ليل هذه النبي في كنا ماماك اللوش ونن الحرير كو sai annabi ya ce da manadi sa'ad bin mu'az ya ce na rantsi da Allah hankali hankiki na sa'ad bin mu'az khairun min ha ya fi wannan aljanna ya fi wannan alhariri alheri au an yi rako ya fi wannan laushi malamai suke me yasa annabi ya ba da misali da hankali me dalili yawwa komanda saboda babu abu a cikin mutum ba wani abu makaskanci irin hankali domin da kira a goge gumi da ke a fata majina a share to sai a gaya ma wato abin share majina ma na sa su bin ma'az ya wannan abu da kuke ganin sai sarki ne zai sa na aljanna shine misalin abin da zai fara majina da shi ya fi wannan da sai sarki ne zai sa a duniya sai matan sarki su suke da su hankacin ta gani yanzu zai mutum ya yi tsumba ko ragowar kayan da ya ce bari ya hankacin da shi to nan musa abin ma'aza aljanna ya fi wannan kyau da laushi shi za wannan aukin sai a fassara ta da wa'a ai dai zai dauka dibbi ya fi shi laushi ya fi shi daraja da za mu koya na biyu kuma yau kasu min al-hadis bisharatu li sa'ad annahu min ahli al-janna karara annabi ya faɗa cewa sa'ad dan mu'az dan aljanna ne domin ba sai jira aljanna za a ba shi hankali tun ba to an faɗi dan aljanna ne duk a duniya na biyu huzufu sahabati an dunya wa zinataha yadda zaɓai suka ɗauke kansu gaban duniya da ƙawata ba ta dame su ba wai su ba da ma da al'akara da yadda suka fuskanci lahira. Na uku, azimu na ilmi lahi ta'ala girman nimar Allah wa ma a dahu da ya bada yin tsari a fil janna da abin da ya tana dawa bayansa masu biyayya gare shi a aljanna. Hadisi na gaba, hadisi na mata dubu da ɗari shida da sittin da biyar. da biyar kai an ana bin malik radiyallahu anhu qal ana zamani Allah ya kara masa da yake ujiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam dubbata sundusin an ba annabi alaihi salatu wasallam dubba shi ma ba wuce dubba yake cewa wata ne kama da aljabba ne ba din hannu ita ce dubba ko ta ku ga yawanci malamai da sarakuna suna amfani da ita in kana kallon malaman mu waye yake yawan zafi ba jaurawa karshen misali kenan mafi in ka iya cewa in ka gaji da shiga goma to shida bakwai duk jubba ce na fi ya fi ya fi ya yalwa profesa ne ni ka ji tsoron Allah ala mamaye an gane ko to wannan shine jubba inde ba za ku tazara ko da za ku samu mutum wa kana ila al harid ya kasance yana hana ta al harid fa ajiban nasu bilha sai mutane suke mamaki da wannan kaya fa kana da yake wallahi nafsu muhammadin bi yadi na rantsi da wanda ran annabi Muhammad bi hannunsa lamanadi da sa'ad bin mu'az bil jannati ahsan min hada hankalin din za a dan mu'az a aljanna ya fi wannan kyau mutane wannan abin ya burge su to sai ce kuma sun duki ne alhari amma transparent mai wannan ke dawa lokacin zafi mara nauyi shine alhari sundus min sundus din wa ittabara ai kaga da aka zo jundus shi ne sai aka ce alhariri mara nauyi istabara kuma alhariri mai nauyi na tsayi duk da cewa aljanna la ya rauka fiya kyautar wala zama harira ba rara kuma ba jaura moderate yanayi ake da shi wanda su fatima tsaya za ka samu ba ka da damuwa a aljanna sai zafi ya dane ka a kunna banka ko ac ta yi yawa a kashe babu a ta rigewa a daki wani yana so wani baya so duba wannan Na'am, lokaci ya yi kenan ba ka so mu shiga Abdullahi dan Amru bin Haram mahaifin Jabir to za mu tsaya abubuwan da muka kaga Muhammad ya nema wani a ci gaba ko a lokaci ya yi eh gaskiya a kamar da muka faɗa insha Allah ta'ala ana gayyatar iyaye da ƴan uwa iyayen mu to jikan su zai yi walima ta alqur'ani ranar lahadi wadda za mu yi ta ake yi arzi wato huzaifa kenan na katuma alqur'anin ta na hadda za mu yi walima a masallaci a TRD wannan hoton insha Allah ta'ala da lafa wannan lahadin mai zuwa muna ga yake iyaye da kuma wato ƴan uwa da abokan arziki walima a wannan rana insha Allah ta'ala sannan kuma abu na biyu akwai ɗaya da cikin malamanmu da da yawa muka ji cewa ya rasu shine Dr. Abdullahi Muhammad Yankaba wannan malamin duk ɗalibin ilimi wanda ya daɗe yana gwagwarmaya ya san waye malam Abdullahi Muhammad Yankaba sau da yawa da yake ni ina wani gurufin su na malamai ne mu ne yara a ciki kusan ina ganin irin wato juhudinsa in aka kawo matsala ta su ko wani abu ya taso shin ne mai kokari kuma baya duk yadda za a dau wani lokacin za a ganci wani an dauko matsala an dau zafi wallahi baya fushi kawai zai ta kokarin da ya kawo dalilai ya zuba su ya ce ai kaza kaza kaza mutum ne wanda duk wanda ya yi yan kawaye ta bincike a kansa za a gaya ma malami ne da kaga baka taba jin da yawa ba zai zo da shi baya tara sai karantarwa kawai yake shi yasa yayi producing dalibai da yawa saboda Allah ya hore mu kuma malami ne bi ma'anar kalima domin tun kafin ya tafi Madina jami'ar Madina shi da ma malami ne yana da awarsa aslan tun kafin ya tafi din yana mataki kuma Allah ya dauke shi ya tafi Madina ya dawo yana da maraki sosai ana yi gobe zai rasu ya je rufa daura a cikin murtala har bayani ya yi har bayani ya yi a gurin wanda za ku ga yanzu irin mutuwar da yake kenan har bayani ya yi da ya zo sai rashin lafiya ya kawo shi aka yi shi asibiti ba wai irin tunda ya ma tashi har da asuba ya tashi ya yi sallah yana zaman tahiya aka zare ransa yana zaman tayya dan akwai wata ɗansa amma da ne ya ga tayya ta daɗe san dai da ya gaji ko ƙauƙan wanda ita ta yiwo amma sun magana da shi kaya babu bai wata yayyar nan ta daɗe yana taɓa shi je kawai ya ga ya kwanta ashe an yana tayyar aka zara to kaga wannan wannan sai daga cikin abin da muka karanta a amalin yau mai laila kenan alamatu husnul khatima alamar kyakkyawar cikawa shi ma mai amanin yau in ba kuma ta ba ai mun faɗa yana rubuta hadisin annabi yana rubuta kada rasulullahi aka zara ran ba yana rubutun hadisin annabi aka zare ran mala abdulhamid ki ɗaya daga cikin manyan malamai da aka yi a misra makaho shi ma mata lillahi sajida ya tsuguna ya sujjada shi bai dago ba shi ma zai dago shi a kai wannan duk alamomi ne na kyakkyawar cikawa to wannan kuma wata wata igiya da ake mar mai kyau shi saboda tausaya wa mutane ma abul aikaita ma ake cewa uban marayu duk inda ya gane mutuwa a nan unguwar to Allah ya shi zai shiga ya fita in ma ba zai iya wani ya sa an taimake su ɗaukar nauyin marayu ba a dace to muna roƙon Allah yadda yake kula da ƴaƴan wasu Allah ya kula da nasa Allah madaukakin sarki ya dukan su da gafara Allah madaukakin sarki idan ta mu da zo ka samu ta da kyau da imani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabon sa madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين